أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لم تشدر في مشابه ركو أتكين كراتم من مرافي ما سعود يو عشرين دقيقة وتر جمادى الأولى hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2017 za mu tashi wal ilmu inda al'akari na ya fitali
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qala an-nazim rahimahullah wal ilmu inda al-aktharina yaqtalif jazman wa ba'dhuhum min fihi yawm wa inna ma lahu ladan muhaqqiqin تفاوت بحسب التعلق
بحسب التعلق
تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد من حكم مع تعدد لعلوم علم لمعلوم علم لعلوم علم
نعم yace wal ilmu inda al'akari na ya talib jazman ilimi a wajen inda al'akari wajen mafiya yawan wato malaman a mantik ya talif yana sabawa wato ilimin juz'iyat yana sabawa jazman wajen tabbatar da shi jazman wato wurin yin wajen itikadi da shi wajen yanke shi ma'ana itikadin wani sanin wani wajen tabbatar da abu daban yake da sanin wani mutane ba za su zama to a matsayi ɗaya ba wajen tabbatar da abu ko ba haka ba yanzu wanda bai taba ganin ka'aba ba da wanda yake a ya ganta a da wanda yake ya ganta gashi a hoto da kuma wanda yake gata yana taɓa ta ai haga za ka ai haga daban ne Eh. to shi ne wannan abin da suke inda al'akari wajen mafiya yawa sun ce ilimi ɗin ya tafawata na'am a wa ba abubuwan bi na fihi waɗansu daga cikin malamai kuma an san shi bi na fihi wato ƙorifa bi na fihi an san a wajensa yana korewar wato ba abubuwan takallimi cewa ilimi wato ya kora wannan bi ma'ana ilimi wato wajen juz'iyat dinsa baya tafawuti wajen tabbatar da shi baya hauhawa a saboda haka da baruri da nabari wajen tabbatarwa da ɗaya ne shi a wajensa wa inna ma lahu ladal muhaqqiqi tafawutun tafawutun bi hasabi ta'alluqi sai dai yace a wajen wato masu tahqiqi ya a su al-muhaqqiqun da suke cewa shi a ilimi shi haddin kansa ba yana tafawuti ba ne amma tafawutinsa akwai shi bi hasabin ta'alluki gwargwadon abin da ya rataye da shi saboda haka tafawutin wajen masu ilimin ne amma shi ilimi akan kansa ai ko dai akwai shi ko ba ko an san abu ko ba a san shi amma wanda yake ta'alluki da shi shine masu ta'alluki da shi su ne masu saninsa to su ne suke daraja-daraja lima lahu min ittihadin munhatim ma'a ta'addudin li ma'lumin ulim abin da yasa ake samun wannan tafawur bi hasabi ta'alluqi ai saboda abin da aka sani na wajabcin kadaituwar ilimi tare da ta'addudin ma'lumat wato tare da ta'addudin ma'lumat amma ilimi dai guda ɗaya ne sanin shi guda ɗaya ne jinsin tare da cewar wato al-ma'lumat suna da yawa amma dai shi kansa sani din akan kansa jinsi abu ne guda ɗaya la ya tafawut sharhin zai ƙara bayyana mana insha Allah na'am يعني أن علم المخلوقات cewa ilimin halitta نعم، يتفاوت في جزئيات duk wannan magana akan ilimin halitta ne ba akan ilimin Allah ba Eh, ilimin Allah wannan a, ba zai yi a yi a siffanta shi da ikhtilaf ba tunda abu ne wanda yake ba hadith ba wato ilimi na al-makhluqat na halitta ya tafawutu fi juz'iyati wato yana fin juna wato yana yin tafawuti yana shan bamban a a wajen wato ɗaiɗaikunsa
فالعلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين saninka da cewa ɗaya rabin biyu ne أقوى من العلم الحاصل بالتواتر ya fi ƙarfi bisa abin da ilimin da za ka samu ta hanyar tawafi ko cewa wane ya gaya maka wane ya gaya maka wane ya gaya maka ka ji a ka yadda ba kamar ilimin da za ka ce a yi ilimin daruri ba cewa ɗaya rabin biyu ne wani ilimi ne larura da kana buƙatar ka ji ka- dole ne ka yadda da shi sauraka wannan a i- wannan ilimin ba daidai yake da ilimin da yake sai ka yi tunani kanka gaskata ko kaska- ko karka gaskata ba
وعلمه صلى الله عليه وسلم لا يساوي علمنا iliminsa sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake da ilimin ba
وحق اليقين haƙul yaƙin abinda ake ce ma haƙul yaƙin wato yaƙini na gaskiya tabbacin yaƙini أقوى من عين اليقين ya fi ƙarfi bisa ainul yaƙin wato yaƙini wanda yake na aini wanda mutum ya gani da kwai da ido
وعين اليقين shi kuma ainul yaƙin أقوى من علم ya اليقين fi ilmul yaƙin a misalin da shekul islam ya kawo na waɗannan shine kamar zuma yanzu mutumin da aka gaya masa ga zuma ga ɗabi'unta ya santa wani ya da ilimin ya ƙi saboda an gaya masa da ɗabi'un idan aka zo aka nuna masa ga zuma hagon yana ya da ainihin ya ƙi idan kuma ya ɗanɗana zuma ya ji zaƙinta ta wani ya da haƙon ya ƙi haka zalika wuta in aka ce wuta wani abu ne mai kuna a kaga an gaya masa an bashi labarin wuta ya ta tunani ruwa ce iska ce mece ce an dai gaya masa amma ran da ya ga wuta aka ce to kaga wuta kenan kaga ya samu ainihin yaƙi amma ran da ya ƙonu da wuta to ya samu haƙuri amin a ba wata jihannawar ke ne
yaro bai san wata ba ba da sai ya taka sai ya kaka aka amsa suka ce eh kwarai na
يعني أن بعد المتكلم wa ba'dhum bi nafihi urif wani dan su daga cikin mutakallimin an san shi da koyewar wannan korewar wannan yani أن بعد المتكلم wato dan su daga cikin malaman ilmul kalam نفى تفاوت العلم في جزئيات ya kore wato rarrabuwar ilimi a cikin juz- a cikin daidaikunsa a cikin kashe-kashensa قائلا yana mai faɗi cewa إن العلم الحادث shi ilimi wanda yake hadithi wato ilimin makhlukat kenan ilimi wanda yake samunsa ake yi انكشاف واحد ware- ya- yayewar abu ɗaya ne
فضروره don haka zaruriyuhu na larurarsa ونظريه da kuma wanda ake buƙatar tunani a kansa بالنسبة إلى الجزم inda za ka kwatanta shi da tabbatar da shi وعدم إمكان التشبه da rashin yiwuwar yin shakka a cikinsa سواء duk ɗaya ne babu bambanci tun da dai abu ɗaya ne da zaruri da nazari maksud da yakan cewa an sami ilimin ko ba a same shi ba an samu sanin abin ko ba a samu saboda haka ah, kaga a ɗaya rabin biyu ce wannan ilimi ne abinda a zo a baka labarin ka'aba na nan daga waɗanda su je suka ganta shi ma ilimi ne da ilimin da ɗaya a kasa da biyu abinda dai ya baka wajen tabbatar da shi ne shi ne ka tabbatar da hakikaninsa haka zalika wanda ka- ya zo ya baka labari da kabarin tawatur ka tabbatar da shi shi ma ka tabbatar da hakikarsa wajen dai jazma da rashin shakka da abu ɗaya ne. su argument ɗin suke nan amma rashin shakkar shakkar ilimin laruri ai da bayan yake da rashin shakkar ilimi na nazari ilimin da kake bukatar sai ka yi dogon bincike kafin ka tan- ka- ka- ka san shi yanzu ko ko a lissafi ne ko a lissafi ne yanzu idan aka baka ɗaya a tara da ɗaya kaga biyu kaga in aka ce a baka dalili aka ce a kai mai cewa a baka dalili din bashi da lafiya amma yanzu aka kawo maka aka kawo maka complex equation quadratic equation aka ce ka fitar da x da y ana in ka fitar zaka in anya ko wannan haka ne anya ko wannan haka ne kana shakka tare da cewa ansa dole ta zama to daya tunda lissafi haka yake ilimi ne na abin nan haqa'iq amma kaga abinda ka tabbatar tabbatarwa ka da cewa ɗaya a tara da ɗaya daidai yake da biyu da kuma ka je ka fitar da natijar wata complex equation wannan ilimin za ka ɗan rinka shakka an yaku daidai kai ko ba daidai kai ba amma an kace ɗaya a tara da ɗaya biyu kana shakkar za a ce maka ka faɗi ba ko ina sai a je ban aka ce ka baka ci wannan jarabawar ba to amma su wannan su ne argument su suka ce wai bin nisbati ila al-jazmi wa adami imkani tashkiki sawa al-daruri wan nadari kun ga ad-daruri shine kamar kace daya a tara da daya wannan daruri ne ma'anar daruri ai kana jin cewa dole kai da haka shine ma'anar daruri ai tadarru ila tasdiq kana jin wato larura ne ka gaskata an-nadari kuwa kafin ka gaskata ya taju ila nazar shine kai tunani ka duba dalilai ka duba dalilai to duk abin da yake kake buka kake yake larura ne ka gaskata shi rashin shakka a cikinsa ya fi rashin shakka a cikin abin da kana bukatar tunani kana bukatar tartibin dalilai na'am وإنما يتفاوت عندهم بكثرة المتعلقات to a wajensu abin da yake sa ilimi yake hauhawa yake bambanta saboda yawan abin da ake rataya ake rataya shi da shi
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام to kaga kamar annabawa alaihi musallatu wassalam علموا من من صفات الله sun san sifofin Allah ما لم يعلمه غيره abinda waninsu bai sani ba
لأن العلم عندهم domin ilimi a wajensu صفة wato su wannan inda hukunan bayana kuma ya zuwa ga al'abiya ba a yi inda mutakallimi su a wajensu ilimi sifatun wahida نعم sifa ce guda ɗaya shine sani shi kansa sanin haddin zatinsa sanin ba wai in ka ce gaskata ilimin ilimi zaruri ko nazari wannan muta'al- wannan ta'alluq ne amma shi kansa ilimin abu ɗaya ne Wani lokaci sai ka gane sai ka ga wato irin rigingimin mutakallimin din nan wato farar farar fikri da aka je kai haddace alqur'ani daga tsaya kana wannan abin nan din na'am متعلقاتها muta'addida amma abubuwan da su- sifar abubuwan da suke rataya da ita suna da yawa وذلك هو معنى قوله wannan shine ma'anar fadinsa da yace lima lahu min ittihadin munhatim ma'a ta'addudin lima'lumin kulib
والتحقيق to abin da yake gaskiya أن العلم يتفاوت في نفسه fi nafsi ilmi yana wato yana yana tafawuti yana fifi yana ana samun fifiko akan kansa shi ilimi وهو مذهب أهل السنة والجماعة wannan shine mazhabin ahlus sunnati wal jamaa shine malaman ahlus sunnati wal jamaa kan haka suke
ولا شك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم babu shakka cewa ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam da بمسألة wata mas'ala يعلمها wadda yake sanata ya wadda awamul mu'minin wanda wato gama garin mu'minai suke saninta أقوى من علم العوام ya fi ya ilimin sa ya fi ilimin gama garin mu'minai في نفس القدر a الذي cikin علمه a cikin wannan kadarin da al'awamun suka sani wannan ku a bayyane yake wannan ku a bayyane yake me yasa aka ce ma sayyidina abubakar aka kira shi as-siddiq
يوم تسكت kawai da yawan gargata gaggawa wajen gaskatawa tunda labari aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiyar dare yace inda shine ya faɗa na gaskata to kaga imanin Abubakar Siddiq za ka manta shi da imanin waɗansu wanda za su ce to yanzu a ce cikin dare an yi wannan tafiya to annabi ne dai a yi irin wannan to kaga ko wanda yake shi ana gaya masa kawai yake cewa inda shi ne ya faɗa haka ne. to kaga i- ilimin ilimin sai na abubakar ba za ku kwatanta shi da ilimin sauran gama garin mutane ballantana kuma ilimin shi kansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine tahqiq Ah, shi kansa ilimin bi haddi zatihi bi ghaddin ah, in ka tsaya ka duba ta wata fuska sai ka ga khilaf ne lafzi tunda idan ka ce ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam to ai sai su ce maka ai dama abin da muke faɗa kenan ka rataya shi da muta'alliqat dama in wannan ka rataya shi da muta'alliqat zai iya tafawuti amma shi ilimin a kashin kansa a kashin kansa abu da yake eh akwai shi ko babu abin a gaskata ne ko ba a gaskata ba kai kuma lokaci khilaf ne lafazi domin za ka iya a wato za ka wato ya kamata kenan a rabe ilimi ilimi zai iya zai iya wanzuwa ba tare da za a iya tasawurinsa ba tare da mausufinsa ba ko? ba dai za a iya filha wato filharij a ce an gan shi haka ba zai yi karba shi da mausufinsa ba ba zai yi karba shi da muta'allaka cikinsa ba za ka iya tasawurinsa a cikin kwakwalwarka ka ce ilimi shi akan kansa kamar alal misali fari ba ka taɓa ganin fari ba face yana tare da abin da aka sabanta shi da shi ko a riga ko a jiki ko a alƙalami ko a makamancin wannan a fari shi akan kansa ba ga akwai wanda taɓa ganin fari eh sai dai lafazin za ka iya wato filzihin ne kawai za ka yi tunaninsa amma filharij haƙiƙa inda yake dole sai yana da abin da ya rataye da shi dole sai yana da musu haka sifat suke to sai haka ma magana a kansa din a yanke shi daga almuta'alliqat din sai kaga yana daga cikin a wato kamar dai magana ce dai kawai ta falsa ta muta falsifuna la ya tarattabu alayhi shay na'am to amma gashi yanzu zai kawo far'i يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان يبنى عليه الزيد والنقصان أنا جنا أكن wannan sabanin الزيد قاري والنقصان da tawaya hal yantami ilaihima al-iman shin imani yana yana dangantuwa ya zuwa gare su wato halin imani yazidu wa yanqus to mutakallimu sai suka ce al-iman ai ilimi ne la yazidu wa la yanqus la ya zidu wala yau tunda abu shi imani ai sani ne sun cewa Allah yana nan kenan wannan sanin la ya zidu wala yau ko dai akwai shi ko babu shi amma kuma san ahlus sunna cewa suka yi al-imani ya zidu wala yau yanzu akwai shakka cewa imanin abubakar da yake imanin abubakar radiyallahu anhu za a kawanta shi da imanin gaba garin mu ne babu shakka a kan wani kuma ga shi Allah ta'ala ya ce qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi mm yazdadu imanan ma imani to amma ka san su duk tawilin wannan suke tawilin tawilin wannan suke na'am يعني أن الخلاف في العلم yani wato yana nufin sabani a cikin ilimi هل يتفاعل في نفسه بالقوة fil jazmi jazmi.
shin yana wato tafawuti yana fin wato yana samun a, a, yana fi- yana samun fifiko akan kansa da karfi wajen da wato da karfi wajen tabbatar da shi يبنى عليه الخلاف to ana gina sabani akan wannan matsalar fi nafsil iman a cikin tawayar imani بمعنى التصديق da imani in aka dauke shi da ma'anar tasdiq gaskatawa وزيادته da kuma a cikin ƙarinsa don su sai suka ce ima inda suka tabbatar da ziyadatul iman wa nuqsanuhu ay ziyadatul a'mal wa nuqsanuha sai su dauki imani abinda ake nufi da wato mukammilatul iman abinda suke kammala imani na a'mal amma shi ainihin tasdiqin suka ce shay wahid su mutakallimun kenan wa tahqiq abinda yake tabbas أنه يزيد وينقص cewa imani yana karuwa yana raguwa كما صرحت به الآيات kamar inda ayoyi na alkur'ani suka yi tasrihi suka bayyana wannan بالنظر إلى نفس التصديق da da duba ya zuwa ga nafsin tasdik ba wai mukammila ba ba a amal din ba ainihin tasdik din ma daban ne وبالنظر إلى زيارة الأعمال أيضا da kuma ma da dangane da ƙarin ayyuka da kuma tawayarsu ga shi nan wadda tuliyar alaihim ayatu zadatun iman fa'amman lalina amanu fa zadatun imanin muhim ya starsho da ya zdadu imanin ma'a imani kaga duk waɗannan daidai ne akan cewa shi kansa tasdik ɗin mm, yana a, ƙaruwa da ganin barahim imani yana ƙaruwa ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتثبيتا kaga ya nuna kan cewar shi kansa tasdikin nasu ya karu inda Allah ya gaya musu su haɗe kuma suka ga ayi kaga sun samu haƙƙun yaqin kenan sun samu haƙƙun yaqin da kuma haƙƙul yaƙin ya fi ainihin yaƙin ya fi abin da aka ba su labari wa laisa alkhabaru kal mu'ayyan
والجهل جاء جاء to wannan mun gama da abin da ya danganci al'ilm tun dama kun san abin da muka yi ya ya ce ah, ah, mun ce an ya kawo walwahmu wadhannu wa shakkun mahtamal birajihin aw didduhu aw ma'tadal to mun dauki yanzu na farko shine al'ilm to sai kuma mu je na biyu shine al-jahl
والجهل جاء في المذهب المحمود وأن- ana ina jin hamzan nan za ta fito kuwa a cikin baitin in ka in ka faɗi ta kamar za ta zai zai kare ko wal jahl wal jahl ja fi al madhhab al mahmud نعم Mm. idan ka ce wal jahl ja fi al madhhab al mahmud zai zai kare baitin mustaqil wal jahl ja fi al madhhab al mahmud wa intifa'u al ilm bil maqsud na'am Mhm, karanta نعم يعني أن wal jahl ja ka karanta baitin نعم والجهل جاء في المذهب المحمود وانتفاء وانتفاء العلم بالمقصود والجهل شيك جاهلتي جاء في المذهب المحمود يازو المذهب wadda take a bare a bar yabo wadda take karbabbiya wato akwai sabani kenan huwa intifa'ul ilmi shine korewar ilimi bil maqsud da abin da ake nufi shine aljahl
يعني أن الجهل yana nufin cewa jahilci في المذهب a الصحيح ingantacciyar mazhaba وانتفاء ما شأنه shine korewar abin da sha'aninsa أن يقصد ليعلم- ليعلم ليعلم abin da ake nufinsa domin a san shi نعم to kasancewar ba korewar wannan abin da ake nufinsa domin a san shi din shine jahilci لأن لم يدرك أصلا bi an lam yudrak aslan ya zamanto ba a san abin ba aslan ba a san shi ba وهو الجهل البسيط shine aljahlul basit shine sani wanda jahilci wanda yake mai sauki kamar ana so a san wane yana nan ko baya nan rashin cewar yana nan din wannan jahlul basit wato al- menene al-maqsud wujud fulan ko to intifa'uhu intifa'u intifa'u ma sha'anuhu an yuqsad inti korewar abin da yake ana so a san yana nan ko baya nan korewar yin wannan ya zama to babu shi shine al-jahlul basit
أو أدرك على خلاف هيئته ko kuma a san shi ala khilafi hay'atihi a bisa sabanin hay'arsa في الواقع a cikin waƙi wa huwa al-jahrul murakkab shine jaha- jahilci wanda yake murakkab ai wanda yake hauhawa نعم akwai basit simple ignorance kenan akwai aljahalul murakkab complex ignorance ba kawai baka san shi ba ka san shi a- amma ka zo ka ba shi wata sura wadda yake ba haka yake ba. so da ka ga kafin ka san shi sai an cire maka wannan surar sannan a zo a sanar da kai wannan abu Mm. saboda haka shi jahilci nan ya nuna maka cewa mataki mataki mataki akwai aljahalul basit shine baka san abu ba yanzu ka kamar mutumin da ya ce ya san bai sani ba ce ni jahili ne ku sanar da ni to haka mai sauƙi ne wannan kawai abinda za ka sanar da shi amma wanda ya zo ku ya ce ai babu abin da ban sani ba duk abin da kuke yi duk na san shi yanzu kafin ka koya masa abin da bai sani ba kaga sai ka tayar da shi daga wannan ya yadda bai sanin ba tukuna sannan ya koyi wannan na'am كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم idamul alam قدم العالم kamar itikadin malaman falsafa da cewa duniya ba ta da farko bayan kuma alhaƙiƙa abin ba haka yake ba sun san duniyar kuma sun san rashin farko suka yi hukunci a kanta da rashin farko ba tare da sani ba saboda haka sun jahilci cewa duniyar ba ta da farko a a- ai sun jahilci cewa duniya tana da farko kuma sun yi hukunci a kanta da rashin farko a bisa jahilci
وخرج بقوله المقصود yayin da ya ce al'ilmu bil maksudi abinda yake nufi da al-maksud على العلم ya fitar da adamul ilmi bi mata hatal arazina rashin sani da abinda yake ƙarƙashin ƙasa ƙarƙashin ƙasa مثلا ƙarƙashin duniya matsalar
ولا يسمى جهلا باصطلاحه a ja- a wajen malaman muta- ilmul kalam ba a kiransa jahilci wannan mai sani yake wannan ba ana ji ba a cire shi mana kawai ko ka zai affecting recorded ne wato idan al-maqsud da yace intifa'ul ilmi bil maqsud korewar ilmi da abin da ake a kasidinsa wato abin da yake a abin da yake karkashin ƙasa a istilahi ba za a sa- ba za a kira shi jahilci ba saboda ai ba a neman a san shi ba shi ake nema a sani ba amma abin da ake nema a sani din shine in ba a san shi ba za a ce jahilci amma abin da aslan ba a nema a san shi dan ba a san shi ba ba za a kira shi jahilci ba a wajen istilahin mutakallim na'am وقيل الجهل waɗansu kuma a wani ƙaunin aka ce waje- wani ta'arifin jahi- aljahal aka ce إدراك المعلوم على خلاف هيئته shi ne sanin abin da aka sani wato kan riski fahimtar abin da aka sani a bisa saɓanin hai'arsa filwaƙe a cikin haƙiƙan wato a cikin tabbas abin da yake a tabbas idan ka san shi a saɓanin wannan to wannan shi ne jahilci
وهذا الحد لا wannan wannan ta'arifin la ya tanawal illa al-murakkab yana daukan kawai al-jahl al-murakkab ne ko ba ka ba ka san abu a bisa sabanin yanda yake a hakika wannan ai al-jahl al-murakkab ne, tunda ka san shi kenan amma ka san shi a bisa sabanin yanda yake a hakika na'am to amma al-muhim dai ku fahimci abinda jahilci yake nufi kuma da kan cewar bambanci tsakanin al-jahl al-basir wal jahl al-murakkab shi a wato aljahlul basir tasawur ne shi ko aljahlul murakkab tasdiq ne kasan kuma tasdiq marhala ne sama da tasawur kafin kai gaskata abu sai ka suranta shi ko al-tas- a- a- al-hukmu ala shay farun an tasawuri kafin kai hukunci ga abu sai ka yi tasawurinsa saboda haka wanda yake shi jahilcinsa akan tasawur ne shi jahilcinsa mai sauƙi ne don bai fahimci abin ba Um, bai san shi ba eh bai san shi ba bai san menene ba yanzu kamar mutum ne ya zo ya ji ana ta magana a a murɗaci gare shi masu murko su kudaye aka ce murɗaci gare shi murɗaci gare shi ana ta musu wani ya ce a murɗaci gare shi shi kuma ya ƙiƙi cewa murna ce gare shi sai wani ya zo ce wai da alaɗin ne murnin nan ne da ake ta magana Eh? to yanzu wanne ne mai jihalul basir wanne ne mai jihalul murakkab mai wanda suke tambayin mai mai murnin nan ne ko shi ne basir Eh? shi duk rigimar da kuke yi ma kuje fitar rigimar ku shi da san abin da ake ba a sanar da shi mai mur tukuna kaga shi wannan jahal basir ne kaga shi jahilcin a cikin tasawur ne kan sanin abu amma ka ce mur mai ɗaci ne kaga sai ka san mur ɗin tukuna sanin za ka yi hukunci to wanda ya hukunci ya ce mur ba ɗaci gare shi ba ake ta musu da shi akan wannan bayan kuma shi duk a wajensa shi mur ɗin nan da ake nufi abin da yake ni abin da mur ya ɗauka liman tsani shi ne mur ake ta rigima da shi akan haka kaga shi jihar ɗin zaburan kan bai fahimci mur ba kuma ya yi masa hukunci ba nasa ba saboda haka kaga mataki biyu ne na jahilcinsa to shi yasa dukkan jahilci da ya zama to a cikin tasawur to jahal basir ne dukkan jahilci da ya zama to a cikin tasdiq to jahal ne murassa saboda shi tasdiq ba ka yin tasdiq sai ka yi tasawur da haka in kai kus in kai jahilci a cikinsa to jahilcin ka zai zama to murakkab na'am زوال ما علم كل صيام والعلم في الصام والامتنان
na'am ya- ya- ya- zawalu ma'ulim gushewar abin da aka riga aka sani a abin- gushewar abin da aka sani ul nisiyanu ce ne wannan shi ake ce ma mantuwa wato ka san shi amma sai ya yi zawali ya kauce wannan shi ne mantuwa wal ilmu fi sahwi lahubtinanu ilimi kuma lahubtinanu yana da buya fi sahwi a cikin rafkanwa wato kakan yi rafkanwa ilimi ya buye maka Mm, ya zama to ka san abu amma sai kai rafkanwa saboda ilimin ya buye maka to wannan bambanci tsakanin annisyan wa sahwi kenan na'am
يعني أن النسيان yana nufin cewa mantuwa هو زوال المعلوم shine gushewar abin da aka sani من القوة الحافظة daga karfin wato a- a- karfi da yake rike abu a cikin kwakwalwa والقوة المدركة da kuma karfi wanda yake riskar abubuwa wanda yake fahimtar abubuwa فيستعرف تحصيله sai a fara neman sa لأنه غير حاصل domin bai samu ba lizawali saboda ya kuce in ka manta da abu ai ba in ka manta da abu zaka zo ka sake sabon tishi kawai mutumin da ya hadda hadda ta zube wal iyaz billahi kaga sai ya saki sai ya yi tishi kamar bai sai dai watakila ba lalle ya zama to kamar wanda bai taba yi ba Eh,
والسهو shi kwa sahu rafkanwa هو اختلال المعلوم shine buyan abin da aka sani
أي غيبته ai ghaibatuhu wato buyarsa عن القوة الحافظة daga wato a, alquwwatul hafiza daga zakira daga wato abinda Allah ya sanya a cikin kwalwa na rike abubuwa وأنه غير غائب tare da cewa bai buya ba anil quwwatil mudrika daga karfin da yake daga wato kuma abinda Allah ya sa a cikin kwakwalwa na fahimta dan shi yasa daga zarar wato a daga zarar ya tuna shikenan zai dawo Mm. shi ko anisiyan zaka neme shi ka rasa kai ta kama tafiya ya tafi Mm. ya kauce ya riga ya bar kwakwalwar ya riga ya rabu da kai so da ka sai an sake tuna maka amma ka shi ko sahu wato wadda take rike shi ne ya tafi amma yana nan a wajen idraki wato daga zarar ka farga ka faɗa ka shikenan sai ka tuna kamar mutum ne a a yadda za ku gane misalin kamar mutumin da yake sallah sai kawai ya manta a ina yake a cikin sallar tasa raka'a ɗaya ce ko ta biyu ce ko ta uku ya manta da baki ɗaya kwata-kwata kaga wannan ya fi ƙarfin rafkanwa babu a cikin kowatul hafiza wala ala kowatul mujrika ba zai idraki amma wanda yake ya man wanda yake yayi sahawu ya rafkanwa a raka'a ta biyu maimakon zai zauna sai ya rafkanwa baya tare da kansa a lokacin nan sai kawai ya miƙe ya ɗauka raka'a ta ɗaya yake har yanzu yana mi tashi miƙewa sai ya tuna a ai ta biyu ce to kaga wannan rafkanwa kenan ba mantuwa ba asahu shi a asahu shi ahwan min al-nisyan eh sai dai duk ana amfani da su wajen wajen ma- malaman hadith duk suna amfani da su wajen suka akan haddar arrawi na'am
فهو الظهور عن fa huwa dhuhuru anil ma'lum shine shudewa ga barin abin da ka sani الحاصل wanda yake sananne ne kana yana tare da kai
فينتبه له fa yantabihu lahu bi adna tanfi sai ya fadaka da mafi kaskancin fadaka shi yasa daga an ce subhanallah sai ya tuna sai ya zauna kaga in aka ce subhanallah wanda ya manta sai ya ce to ya zan yi ni ke wa zan yi ko kaza ma zan yi ya kasa gane a inda yake to wannan shine nisyan amma wanda yake asaha wato asahi shi bi adna tanbi saboda abinda abinda a- a- a- abinda ya sani gushewa yi daga hafiza ba daga mudrika ba ba ga mai idraki ba na'am
وقيل النسيان غفلة waɗansu kuma sun ce annisiyanu mantuwa ghaflatun wato rafkanwa ce
عن المذكور anil mazkur daga abin da aka ambata والسهو غفلة عن المذكور shi ku sahu shine ka rafkanwa ga barin abin da aka ambata da waninsa
وقيل هما مترادفان waɗansu kuma suka ce ma duk ma'anar su ɗaya da an sahu wani nisiyan duk ma'anar su ɗaya Allah ta'ala a'ala mu tsaya nan ma rabbuna lam yanha anhu hasan za mu shiga cikin wannan rigima insha Allah at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyat bari je ne albarka ko a shirya mu.